وعلى آله وصحبه وتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدر في مداد العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يوم ذاك جواد كراتو mantiki da banda a tasiri da balaga da aure ko fannoni hudu ne ake karantawa a irin wannan zama wato na daren laraba shi a mantikin a ina aka kwana sha biyar
والشعبية المنفصلة
ya shida والأنواع
to anwa'ud dalili bin kula rahman rahim al anwa'ud dalili nau'o'in dalili dalilai abin da ake kira dalili a cikin dalilai akwai abin da ake kira al qiyas wal ashkalul arba'atu da surorin qiyasi guda hudu qiyasi yana da surori hudu idza wa idza kana dalilu murakkaba min al hamliyat al idan dalili ya zamo an haɗa shi an gwama shi daga hamliya ƙariyoyi wanda suke hamliye wanda suke tsantsa to yi samarin kiyasul ikirani shi ake kira kiyasul ikirani a mandage misali a zaidu ko ahmadu mutumin kano ne dukkan mutumin kano ko malami ne to ashe ahmadu ya zamo malami inda dai an ce shi mutumin kano ne an ce kuma duk wani wanda yake mutumin kano ai malami ne to ashe kenan ya zamo malami to kaga wannan hamliyai ne ahmadu mutumin kano ne yanzu abin da ya rage abin cika a ga ahmadu mutumin kano ne ko ba mutumin kano ba inda ya zama mutumin kano ne ƙariya ta gaskata kenan ko sannan hamliya ta biyu shine cewa duk mutumin kano ai malami ne to sai a duba a ga haka din ne kuwa dukkan mutumin kano malami ne ko ko ba malami inda an tabbatar duk mutumin kano malami ne to ashe kenan ahmadu ya zama malami tunda dai an ce ahmadu mutumin kano ne dukkan mutumin kano ko malami ne ko aka ce a ai dukkan mutanen chadi larabawa ne hassan ko mutumin chadi ne ashe kenan hassan ya zama balarabe to shi ma kaga za a duba ƙaryoyin guda biyu ne shine cewa na farko dukkan mutanen cadi larabawa ne in ya tabbata cewa dukkan mutanen cadi larabawa ne ya tabbata cewa kuma hassan mutumin cadi ne to ai natijar ta bayyana cewa ashe lalle hassan shi ma kam balarabe ne to wannan ƙaryoyi wanda ta hamdi yake na domin wannan shi ake kira kiyasi ikitirani wanda akwai kiyasi shar'i za a yi bayani a kansa nan gaba wai ta haka ku fi arba ta shiga ko ku a ce an tabbatar wannan zanen mai kusurwa uku ne dukkan zane ko wanda yake yana da kusurwoyi uku in an haɗa kusurwoyinsa an haɗa kusurwoyin su uku za su zama durda su ta kai ɗari da tamanin kaga na farko abin dubawa nan shine a tabbatar da cewa wannan zanen mai kusurwa uku ne sannan a tabbatar da cewa dukkan zane mai kusurwa uku durjarsa gaba ɗayan an haɗa ɗari da tamanin ne don an tabbatar da wannan ya zama shi ma wannan zanen ashe durjarsa in an haɗa za ta kai ɗari da tamanin ashe wannan zanen ai triangle ne dukkan triangle ko gaba ɗaya angle ɗinsa sun kai dirga digiri ɗari da tamanin bayan ya tabbata wannan zanen triangle ne kenan ya zama shi ma lalle durdarsa ɗari da tamanin ne ko shi yasa da za a ce za a fita guda biyu a ciki a ce guda biyun sun kai ɗari da goma ya zama dole ta ɗayan sab'in za ta zama ko don ya zama an sami ɗari da tamanin ɗin wanda ko a wajen istilla na handasa wato wajen kawo furod na geometry ana amfani da kiyasul ikitirani ne to wai sakaku fihi arba'atu ashkal akwai surori guda hudu a cikin shi kiyasul wato iktirani at-tanhid tanhid bayani shimfida bayani akai wai za ka nufi ƙaryati nisbatul mahmul ila al-mawru'i mashhuratan idan dangantar mahmudi zuwa mawdu'i ta zama ba a sani ba ta ta jula wasita tana bukatuwa zuwa wasita ya kunu da hata alukun bi kulli ma tuqalli min al-mawdu' wal mahmud ita wasita da zai zama tana da rataya da dukkan abin da yake cikin qariya daga mawdu'in ko mahmudi yanzu misali aka ce wannan ai triangle ne duk ko triangle da durjarsa baki ɗaya angle ɗinsa suna zamowa durja 180 ne ashe wannan ma durjarsa 180 ne to kaga wannan shi cewa wannan triangle ne yana da durja 180 cewa yana da durja 180 shi ne a natija amma wasu da shi ne cewa a ce dukkan triangle yana da durja 180 saboda sai an tabbatar da wannan wasu sannan natijar za ta bayyana bai yi rabu li'ajilin nisbatiya ila kulli min al-mawru' wal mahmul nisbatul mahmul ila al-mawru' fil qarya shi yasa za a gano saboda dangantakar ta zuwa kowanne daga mawru'in da mahmulin a gano dangantakar mahmulin zuwa mawru'in a wannan qariyar al-matluba da ake nema wajen natija wanda ita ce natija kamar anan cewa shi ma wannan yana da durda 180 koko shi ma wannan tunda mutumin kano ne ashe malami ne tunda an ce dukkan mutanen kano malamai ne shi kuma an ce mutumin kano ne to ashe kenan natijar shine shi ma din malami ne matsala misali inda na ƙarya a ce muna da wata matsala da muke so mu kawo hujja a kai kullu insanin jismu ƙaryar ita ce duk wani mutum jiki ne wafarar na annan nisbatul mahmud muka ɗauka cewa dangantakar mahamulin me shine jismu jikin ilal mawru'i zuwa mawru'in al-insan wanda shine mutum ko yaushe dai an san mahamuli shine abin da aka bada hukunci da shi mawru'i ko shine wanda aka bada hukunci a kansa a wajen balaga su malaman balaga suke kiran mahamuli a balaga akwai sunan da ake ba mahamuli da mawru'i to a balaga ya ake kiran mawru'i ya kuma ake kiran mahamuli wani aina farko farko ne eh wanda aka ba da hukunci a kansa ai shine maurui hukunci kuma da aka ba a kansa shine mahamuli ka gane yanzu aka ce al-insanu jismu al-insanu shine maham shine maurui aljismin shine mahamuli to a balaga ya ake kira wanne ne musnadu wanne ne musnadu ilayhi gaskiya ne sunan su musnadu da musnadu ilayhi amma wanne ne musnadu mawru'i ne musnadu ko ko mahamuli shine shine a'a insanu shine maurui mahamuli shine jismu to wai a balaga ya wanne ne ya ake kiran mahamuli ya ake kiran maurui in an koma ilimin balaga maurui shine a musnad ilayhi musnad ilayhi ai kaga yanzu in kace al-insanu jismu al-insanu din ba mubtada bane jismun ya zamo labarinsa to ai a balaga abinda yake mubtada ai shine musnadu ilaihi ko labari kuma musnadu to zan sali da zan ce kana zaidun alima a nan wanne ne musnadu ilaihi wanne ne musnadu eh zaidun shine to wanne ne musnadu aliman aliman shine ita kana ka zo ne dan kawai dan kaidi yawa labarin kana musnadu ne sunan kana musnadu ilayhi ne ita kanta kana ko ta zo dan kaidi ne cewa a da zaidu malami ne an aka ce kana zaidu aliman ko inda kana ta zo a asalin ma'anarta wanda take nuna abu a wakacin da ya huce kaga kenan kawai an kandace ne ita kana ta zo ne kawai dan kaidi ba musnadu bace ba musnadu ilayhi ba to فجعلنا الحيوان wato dangantakar mahmuli shine aljismu zuwa mawru'in shine insanu sai ta zama majhulata wato ko majhulatu labarin annatin ne ba a sani ba ba san cewa shi mutum jiki ne ba ko ba jiki na faja annal haiwanu wasu datan bainahuma sai mu iya sanya haiwanu ya zama wasu da mu ce al'insanu haiwanu wa kullu haiwanin jismu al'insanu izan jismu fauna ta salatu umur shi yasa anan an samu lamura guda uku mawru'ul qariyatul madluba na farko dai mawru'in qariyar da ake nema wanda shine mai al-insani mutum shine mawru'in wa ma'mudu da kuma ma'mulun al-jism wanda shine jiki wanda amma kai tsaye muka zamo ba mu da wata hanya da za mu danganta shi mawru'in anan da mahmulin sai mun bi ta wata wasida shine cewa al-insanu hayawan wa kullu hayawanin jismun والوسط بينهما وسط da ke tsakaninsu huwal hayawa shine cewa hayawan al'insanu hayawanun wa kullu hayawanin jismun fal'insanu jismun kaga mun samu natija kenan ko cewa wannan zanen mai kusurwa uku ne dukkan zane mai kusurwa uku ko gaba ɗayan kusuroyinsa in haɗa suna da durja ɗari da tamanin shi yasa kenan wannan zanen shi ma kusuroyinsa in an haɗa durjarsu za su zamo 180 za su zamo 180 to kaga kenan ya zamo kenan an samu natija ashe shi ma wannan zanen kusuroyinsa in an haɗa su 180 za su bayar to sai za ka na zalikal wasu idan wannan na tsakiyar ya zamo mahamulan fisugura ya zamo shi ne mahamuli a ɗariya wadda take ta farko ita ce sugura kamar anan da aka ce al'insanu a hayawanu hayawanun wato al'insanu hayawanu hayawanun kaga ya zama mahamuli a ƙarama والقرية التي يكون موروءها موروء المطلوب النتيجة قرية دا موروء انت شيني ake neman. hujja a kai wa mawru'an fil kubra zama mawru'i ne a kubra kaga kullu hayawanin jins alqaryatu allati yakunu mahmuluha mahmulul madlubi ya zamo ita qariya qariya kubra ita ce wadda mahmulinta yake shine mahmulun madlu wanda ake nema kamar yanzu al insanu hayawanu wa kullu hayawanin jismu kaga jismun wanda yake mahmuli a wannan qariya shine dama abin da ake nema shine tabbata a yi furobin cewa al'insanu jismu kaga wanda ya zo mahamuli a nan ya zo mahamuli a nan to kaga zai ba da cewa al'insanu jismu tunda an ce al'insanu haiwanu wa kullu haiwani jismu al'insanu izan jismu ba huwa shakalul awwal to yau wannan shi ake kira shakali na farko duk ƙariyar da take mauru'i wato mauru'in da ake neman natija ya yake zamowa shine mahamuli a kariya sugura yake zamowa kuma mauru'i a kubura to sai a ce ya zo a shakalul awwal form na farko shine first form na furubi hanyoyin da ake bi a kawo hujja na hau kamar kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jisu duk wani mutum mai rai ne dukkan abu mai rai kuwa za a ce jiki ne فكل إنسان جسم فكل إنسان جسم ashe kenan duk wani mutum jiki ne ko aka ce haza kitabu haza kitabu wannan littafi ne wa kullu kitabin nafi'u duk wani littafi yana amfani yana da amfani to fa haza nafi'u ashe wannan ma mai amfani ne kaga kenan daga cewa haza kitabun wa kullu kitabin nafi'u da aka ce haza kitabun a haza kitabun haza shine mawdu'i kitabun shine mahamuli amma mahamulin nan a subura ya koma shine mawdu'i a kubra an ce kullu kitabin nafi'u kullu kitabin nafi'u to daga nan kaga sai a ce an samu ash-shakalul awwal shakali na farko daga ashkalul arba'a na kiyasi kiyasi ikitirani to an gane wannan an gane wannan to ko hazihi sayyara wannan mota ce karamar mota ce wa kullu sayyaratin sari'a duk karamar mota mai gudu ce fa hadhihi sari'atu ashe wannan mai gudu ce shi ma dai wannan an kawo shi ne a shakalul awwal yanda a mahabuli a ƙariya ta farko ita ce sugura ya koma shine mauru'i a ƙariya kubra wanda koyaushe an tashi fitar natija wato ita wannan ƙariya kubra sai a shafe ta a koma ga natija sannan an ce a matsalan a sayyaratu a hazihi sayyara wa kullu sayyaratin sari'atu fa hazihi sari'atu to kaga da an ce hazihi sayyaratun sari'atun shikenan ba ma sai an tsaya cewa kullu sayyaratun sari'atun ba tunda an tabbatar da cewa dukkan mota mai gaggawa ce to alhamdulillah sai mu kwana a wannan an kawo a shakalul awwal kenan to sai na tasiri